rahmanur rahim sai ya ce manin rahmanur rahim ya ce ma alimtuhu ya ce a goge wannan ban san shi ba wa bai san ar-rahman ar-rahimu ba ku duba sifofi ne na Allah fa kuma shaƙi fa ya sani sannan sai da ya karanta min muhammadun rasulullah sai ya sake ce man huwa rasulullah yace da na yadda kai manzon Allah ne ma ai bazan zo nan ba yace saboda ban yadda kai manzon Allah bane yasa na zo a cire manzon Allah din ma'ana kai ba manzon Allah bane annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya karbi takardar ya miƙa wa Ali bin Abi Dalib ya ce goyi ar-Rahmanur Rahim Ali bin Abi Dalib ya ce ya manzan Allah ce ba zan iya gogewa ba ya ce ka goge na ce ya kuma goge sai ya ce to ka goge Muhammadur Rasulullah ya ce annabi Allah ba zan iya ba annabi ya ce ka goge ya ce ba zan iya ba wallahi annabi ne da kansa ya karɓa yi haka ya goge inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi sirrin wannan gogewa saboda haka shi ya san maslahar da take ciki ashe Allah ya nuna masa zai musu budi ne bayan wannan sulhi din kuma a cikin sulhi da aka yi daga ciki za a zauna shekara goma ba yaki kuma sannan ƙuraishawa ba za su taɓa al'ummar annabi ba duyar da suka gansu tun da an rufe faɗa ko sai bayan shekara goma kun ga yanzu dakarun musulunci sun samu damar su shiga lunguna su yi wa'azi kun ga alkhairi na farko kenan alkhairi na biyu maluma suka ce wannan sulhi ana komawa kuma Allah ya buɗe musu kai bara abu na uku sannan za su shiga kasuwanci ba tsoro ko ina suke so daga kasuwancin kuma duk inda suka ɗanga dama-dama ya su yi wa'azi a gurin wallahi cikin shekara goma nan yadda mu ainihin mai mutane suka rika shigowa musulunci jama'a jama'a musulunci ya yi ƙarfi daula ta musulunci ta kafa a madina to kaga su sahabbai suna cikin ɗimuwa da baƙin ciki ya za a yi shi suhaili ya zo a irin abin nan a wannan mataki an sa muhammadun rasulullah ya ce sai an goge kuma annabi ya yadda aka goge saboda haka suna cikin wannan ɗimuwar Allah ya turo mala'ika ce ka gaya musu wa'ada kuma Allahu magani makasiratu bi dalili haza abin nan hazar ainihin wato sulhu dalilin wannan sulhu din Allah ya yi muku ainihin me ya yi muku tattali na ganima da ainihin Allah ne ya san iyakacin yawanta kawai wadda ya ce ta aku zuna ha wadda za ku rika samunta wajen minal hati wato buɗi da za ku rika samu ku buɗe waccan alƙarya ku buɗe wancan gari haka haka abin zai ta tafiya kuma sannan Allah ya ce faja'ala lakum hadhihi kuma ya sanya muku a cikin ita wannan ganima din ta fara da ta ainihin wato kai bara din wato ya sanya ta litashrifihim fi maƙamil imtinani don a nuna matsayin sahabbai da irin ni'imar da Allah ya musu da samun kuma kwanciyar hankali wa kaffa aidiyan nasu ankum sannan ya kame hannun wasu mutane daga ainihin kan iyalanku anan ankum din da Allah ya ce ba yana nufin wato anan ka fahimci iyalanka kai ne kuma kai iyalanka ne an fahimci maganar kai iyalanka ne kuma iyalanka kai ne a nan da Allah ya ce wa kaffa aidiyan nasu ankun ashe bayan tafiyar annabi hudaybiya su kuma yahudawa na banu quraida da banu nazir ashe sun shirya su kuma su shigo madina su kakkashe matan sahabbai da 'ya'yansu da waɗanda aka bari da sauran wanda ba su je haji ba ko wannan aikin umara ɗin ba sai Allah ya danke hannunsu ya sa musu tsoro sai suka ga in sun zo ba za su kwashe ba kawai Allah ya tsorata su shine Allah ya ce wa kaffa aidiyan nasi ankum ya'ani fi iyalikum lima abinan lamma kharajtum ila al-abinan hudaybiyya wa hammad bihim al-yahud hatta zafa fihim abinan fi qulubihim ar-ru'ba sai Allah ya jefa musu tsoro walitakuna ayatan me ya sanya wannan ainihin mai ganima da ɗaukaka da Allah ya baku da tsare iyalanku don ya zamo ainihin mai ga muminai wata aya ce fi nasirihim cewa Allah zai taimake ku annabi sallallahu alaihi wasallam duka yi wa sahabbai irin wannan bayani da mala'ika ya sauka ya gaya musu masu rubutun aya suka rubuta kamar yadda in sura ce kwacokwam ta sako za su rubuta in aya ɗaya ne biyu ne za su rubuta Allah ya ce wa ya hadiya kun siraɗin mustaqima kuma da wannan ainihin dalili na sulhi ɗin da aka zauna aka bai muku daɗin ba a dalilinsa ni'imomin da za ku samu na ganima Allah zai shiryar da ku tafarki wanda yake madaidaici shine tafarki da bawa zai dogara ga Allah daga zarar Allah ya ce kaza sai ya dogara sai ya haƙura ya san Allah zai masa wa tafawidul amri ilaihi da jingina al'amarin Allah zuwa gare shi sai ya ce wa ukura har yanzu bayan Allah ya game masa albishir shi ma yana karanta wa sahabbai yace har yanzu kuma wa ukura akwai wata ainihin me ko akwai wasu ganimu din wa'inda suke lam taqdiru alaiha ba ku da iko akan ta wannan ma'ana idan da za mu bar ku daga ku sai su Allah ya ce wallahi ba za ku taba cin nasara ba su ne bangaren farisa da bangaren romawa to kamar in ba a manta ba jiya ne mana magana daga cikin su bangaren romawa karan farko sun fito da dakaru dubu ɗari abinda musulmi ba su taba fitowa da shi ba don Allah ya wadda zai fito da dakarun wayanda suke dubu ishirin da wani dubu talatin idan ba karfin Allah ba ya zai tunkari da rindina dubu ɗari da wani abu kun ga sai dai karfin Allah kawai to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ukura har yanzu akwai wata eh akwai wasu ganimu ɗin wanda lam taqdiru alaiha ma'ana sifatun kenan mubtada'a min farisa war rum wa baƙil futuhati da sauran ma wasu buɗi wanda ku ba ku san su ba amma kada a haɗa Allahu biha Allah ya riga ya san wannan ai alima annaha satakunu lakum Allah ya sani za ta kasance gare ku ku za ku samu daula ta zauna shine wannan sahabi wanda wata rana da ina bakar suka shiga abin nan suka garbato suka fice ta su kenan karan ma za ka iya tuna wannan sahabi abin nan mutum kafin yana yana ainihin mushrikinsa ya bi annabi wai zai yana ɗaya daga cikin wanda za su je su zo da kan annabi ko a zo da shi a raye dai ko a kashe shi a sare kan a zo da shi to shi mutum ne mai iya tafiya akan doki sannan kuma yana da hikimar fada saboda haka yana kallon ya san yadda zai yi domin an ware raƙuma ɗari banda kuɗi da aka ajiye ga duk wanda izo da kan annabi ko ya zo da annabin a raye yana dosowa ya zo ga shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana hangensu amma dokinsa sai ya faɗi idan ya tashi dokin ya tsaya ya hau idan zai kada dokin ya dawo gida dokin sai ya fita da gudu amma in yayyo kwana dokin sai ya kwalluwa sai ya sake faduwa ya tsaya ya yi shiru sai ya ce abubakarin ku tsaya ya yi musu nuni da hannu haka ya ce ku tsaya na yi alkawarin ba zan shafe ku da wani mummunan abu ba annabi kuma ya yi gaba sayidina abubakar ya ce me kake tafa da shi ya ce na yadda wannan annabi annabin Allah ne don kaji kaji kaji kaji ga abin da ya faru ga doki na ashe can kuma sayidina abubakar da zai baro wajen annabi annabi ya gaya masa ya ce kai masa albishir ya ce zai yi imani amma kai masa albishir sai ya sa ainihin ne sai ya sa kayan sarauta na sarkin farisa abin na sarkin rom yawwa saboda haka don Allah ku duba ku ga hikima ko da mu'ujiza irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun fa zai faru tun lokacin umar ne ba fa lokacin khalifa na farko ba amma abin mamaki kun ga annabi ya gaya masa da ya faɗa umar ya masa yadda na abubakar ya gaya masa ya ce ya ce ni ɗin ya ce ƙwarai annabi ne ya ce in gaya maka ya ce kuma kasan annabi in ya faɗi magana haka take sai ya juya yana tattuna ne shi dai bai ce ƙarya ba ne so kawai daga juya wasa sai ya shiga musulunci sai gashi yana ɗaya daga cikin dakarun musulunci da ake tafiya yaƙi da shi kuma aje a ciwo nasara har lokacin abin nan sayyidina Umar ya zo a wannan daula ɗin to saboda haka anan mu lura anan abin da yake son in fito mana da shi shine irin yadda budin kasashe ko garuruwa yake zuwa wasu habbai kamar yadda annabi ya ba su labari kowanne kuma yana zuwa musu daya bayan daya daya bayan daya ba tare da matsala ba wani lokaci za su je su je su tunkari dakaru kamar dubu goma su kuma kwata-kwata ba su fi dubu uku ba kuma a kwafsa kuma su ci nasara su ɗebi ganima wa'yanda suka ɗan tuƙe suka gudu sun gudu haka Allah ya rika musu gudun shi yasa anan yace wa ukura lam taqdiru alaiha amma kada ahada Allahu biha yace kai akwai wasu ganimin wanda ku ba ku da iko akan su amma Allah ya sani da sannu za ta kasance ta kuma yasa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira haka gurin nawa ne na wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance akan kowanne abu shi mai iko ne kuma lam yazal muttasifan bizalika Allah bai gushe ba cikin irin wannan sifa na taimakon mu'minai sai Allah ya ce walau qatalakum ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا sunnatullahi سنة الله التي قد خلت من قبل mm.
ولن تجد لسنة الله تبديلا to ko kaɗan ba ta canjawa wallahi ko kaɗan ba ta canja in akwai wani wadda ike jin yana da taurin kayi yake jin shi wane ne to ya taɓa alƙur'ani ya ga yadda Allah zai masa take wallahi ba a barinsu ba na taɓa faɗa mana ba wata, wata, wata baturiya ina kallon abin nan kafafen watsa labarai ta samu alƙur'ani bugun fahat wallahi mutum baya taba alqur'ani Allah ya bashi saboda zance ne mai tsarki kuma gaskiya ce cikin sa e tai fitsari da tai fitsari kan fulo ta samu qur'ani dan fahar ta kifa shi akan fitsarin ta rika goggogewa ta rika goggogewa wallahi take Allah ya mai da ita kariya da nono rabatse-rabatse a nan irin na karya ga ‘ya'yaye kusan guda biyar kowanne yana ta shan nono wallahi take Allah ya mai da ita karya saboda ai abin da ta ya kamata a nuna wa danginta aya cewa wannan abin ba a wasa da shi domin idan Allah ya batta haka ita kai labari to sun dada samun kafa na ƙaryata alƙur'ana amma yanzu za su ƙaryata shi suna ƙaryata shi ne amma zuciyarsu ta san gaskiya ne ina fata mun fahimci wannan su saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba a taba alƙur'ani ya kyale mutum to Allah yake cewa walau qatalakumul ladzina kafaru wa'ancan da suka kafirta Allah ya ce, Wallahi da sun ainihin yadda sun fito sun yaƙe ku a Hudaybiya kamar yadda suka ƙudurta da farkon nan, ai, a rado zalika sun yi nufin haka, lawallawul adbara, wallahi da sun koma da baya cikin gudu kamar yadda suka je kogon da ainihin ashabul kahafi suke. Allah ya ce haka zai musu. Kun san ashabul kahafi, a cikin kogon ba a iya zuwa bakin kogon ma. Lokacin ma'awuya ya gwada zai je ai. da taurin kansa sun dawo daga wani yaƙi da suka biyo ta wannan guri sai ya ce aikon nan ne gurin kaza kaza kaza kaza aka ce masa eh kwarai wani sahabi ya ce masa karka fara tunda Allah ya ce ba mai zuwa gurin karka yadda ka yi sai ya ce a ai a wancan lokaci ne kaza kaza kaza shi ma ya kawo wasu maganganu nasa ya ce sai ya ɗan ɗebi tsararin mutane sai ya tafi wallahi suna dosar bakin kogon wata irin iska da ba su taba ganin irin ta ba ita ce ta koro su dole suka dawo ba su je bakin kogon ba don Allah ce in yace kar ayi abu kawai kar ayi a bashi kurin in yace kuma ayi in yace ayi kuma to ayin fa shine mafita wallahi yin shine mafita dan ya kasance akan komai mai iko ne shi yasa yake cewa wallahi da sun zo sun yaƙe ku yadda suka yi nufi da farko wallahi da sun juya cikin asara da tsoro kuma ba za su samu taimaki ya hari su hun ba da zai tsare su wala nasiran ko mataimaki da in mune musu azaba ya hana ai musu wannan azaba wallahi Allah ya ce ba za su samu ba dan me yasa yace sunnatul lahi yace wannan aikin Allah ne wannan aikin Allah ne allati qadakalan min qablu wanda ya shude kafin su an musu irin wannan ma'ana waɗanda suka gabace su kafin su su ma sun yi fitsara Allah ya musu irin wannan kuma Allah ya ce walan tajid abinan walan tajid li sunnatillahi tabdila ba za ka taba samun sunnar Allah ta canja ba in dai akan abu na gaskiya ne to Allah yana nan sarmadan ila yawmil qiyamati zai taimaki mu'mini kuma wallahi za su ci nasara duk wannan fitsarar da ake duka za a watsar za a dawo kan gaskiya sai dai kawai rashin haƙuri ya sa mu ainihin ga cewa abin ba zai wa amma wallahi wadda suke da imani suka san zancen Allah sun san gaskiya ne hakan zai faru kuma cikin ƙanƙanin lokaci sai Allah ya ce
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم فتن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا Allahu akbar Allah ya ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum shi Allah shine ya kame hannunsu wallahi ba dan Allah ya kame hannunsu ba za su zo su afkawa sahabbai to su kuma sahabbai za su yi kundin bala kuma a cikin kundin bala za a yi kare jini biri jini daga nan kuma mu'minai waɗanda suke su sahabbai ba su san su ba a cikin garin maka masu rauni tsakanin maza da mata da yara duka za a kashe sai Allah ya ce shi Allah shine ya kame hannayensu an kun gabarin ku wa aidiyakum anhum kuma sannan ku din ya kame hannunku gabarin tsamar tafiya gurin yaƙi ɗin ko aje a yaƙe su don irinsu bilal irinsu su haibun rumi irinsu irinsu haka ca su kai kawai ya manzan Allah a shiga kawai mu mutu su ba sa tsoron mutuwa suka ce a shiga kawai annabin rahama ya ce a ku dakata ubangiji na bai min izini ba wa aidiyakum anhum kenan Allah ya kame hannun sahabbai gabarin yaƙarsu bi baɗani makkata a wannan kwarin domin in an fara faɗan anan faɗan ba fa daga nan zai tsaya ba zai tafi kuma ya ƙarasa ya shiga cikin harami min ba'adi an azab fara kuma bayan Allah ya taimake ku a kansu me yasa fa inna samanina minhum dafu bil abin bi askarikum mutum 80 da suka fito kun ga in magana sulhi ne ya za a turo mutum 80 sannan kuma kowa da miyagun makamai suka zo suka kewaye su bayan sun kewaye su annabi da sahabbai me yasa suka yi haka li yusabu minkum wai dan su kama wasu daga cikin ku su tafi da su fa aka zo wa utiya bi abinan wa utiya bihim ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka kama su duk wannan yawan nasu din duk sai sahabbai suka danke su suka taho da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa afa anhum wa kalla sabilahum annabi ya musu afuwa ya fita hanyar su yace ku koma kawai fa kana zalika sababu sulhi wannan abin da suka ga an musu sai ya sanya suka ainihin me sai suka yadda akai sulhi wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya kasance ga abin da duk kuke aiwatarwa to basiran mai gani ne Allah yana kallon bawa duk idda bawa yake wallahi duk inda bawa yake a ko'in a ƙarƙashin ƙasa yake a sammai a ƙasa yake a ko a cikin dutse yake ko a ina yake Allah yana kallonsa kuma Allah ke ainihin me Allah ke da ikon ya ciyar da shi ya shayar da shi babu wanda i mallaki wannan in ba Allah ba sai Allah ya ce huwa allazi har yanzu والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوبا أن يبلغ محله na'am ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الله أكبر.
فتقوهم فاصيبهم منهم معرة بغير علم na'am يدخل الله في رحمته من يشاء Allahu akbar لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما na'am Allah ya ce hu abinan humul ladina kafaru su ne dai wa'annan ƙurayshawa ɗin da suka ainihin mil eh, wanda suka kafirta wasaddukum alil masjidil harami suka tsare ku ga barin zuwa ɗakin Allah kun zo dan ziyara ba dan faɗa ba amma wai abin mamaki wanda yake shi ba shi da iko da ɗakin kuma ya hana wanda yake da iko da ɗakin kai in ba dan ainihin ne Allah gafurur rahimu bane don Allah kuna tsammanin za su kwashe lafiya amma da ike Allah gafurur rahimu ne aka zauna aka yi sulhi shi wanda ya cancanci masallacin ya haƙura da masallacin ya koma su kuma da ba su cancanci- ba su cancanci masallacin ba suka kuma koma suka je suka ci gaba da hidimarsu da suke don Allah in banda Allah qadirun ala man yasha'u ne wa zai kwashe lafiya ka hana bayin Allah zuwa kewaye ɗakin Allah sannan kai kuma hidimar ɗakin ba wai ta dame ka don buƙatar ɗakin ba ne a don buƙatar kanka ne fasinali kashina ma'ana su ne wa ɗakin hidima ne saboda irin ayoyin da suka ga sun faru ta yi da kakanninsu Allah ya riga ya sanya musu sun yadda ɗakin Allah ne kamar abin da shi Suhaili ya faɗa cikin wannan takarda da Ali yake rubuta ya ce ukutub ma allimtu ya ce ka rubuta abin da nishina shi ne wai in ya zo ya yarda ya ce bi ismika Allahumma wato ya yarda sunan Allah abin nan Allahu amma bai yarda ar-rahmanu ar-rahim ba kun ga sun yarda cewa akwai Allah kenan ko tunda daman can wani darasi mun faɗa sun ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa saboda haka a can sai ya ce to na yarda ka rubuta me bi ismika Allahumma sannan wajen Muhammadu Rasulullah ɗin nan in ka goge sai ka rubuta min Muhammadu bin Abdullahi kawai abinda yake bukata kenan kuma duk aka yarda akan haka to shine anan Allah tabaraka wa ta'ala ce su ɗin ne dai fa suka hange suka kage suka tare suka hana ku ziyartar ɗakin Allah ai anil wasuli ilaihi wal hadaya ma akufan hadayar ma hana ta akai kun ga wannan hadaya fa in ta wuce fa su za su amfana da ita fa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aiko hadaya yana zaune a madina ko kuma in ya tashi ya zo da hadaya a ce ya zauna wai wannan abin ya yanka don ya amfani kansa a'a tunda dan Allah ya kuma suka a ainihin mabukata za a rabu amma wallahi hadayar ma tsare ta suka yi shi yasa Allah ya ce wal hadayu ma akufan ai ma'ana mahabusan an yabaluga mahilla su batta ta isa gurin da za a ainihin mai a yanka ma'ana makana hullazi yanharuhu gurin da za a soke suka hana sun hana sun ainihin mai bayan sun hana sahabbai suka hana hadayar ma'isa ai an yaba luga mahillahu din kenan Allah ya ce to akan wannan abin da suka yi walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun ba dan akwai wasu mazaje mu'minai ba da wasu mataye mu'minai allazina lam ta'lamuhu wanda ku ba ku san su ba bi sifatul imani da siffa irin ta imani an tadauhum ku je ku kashe su ba ku sani ba fatusibukum abinan fatusibakum minhum arratun zunubi ya shafe ku bi gairi ilimin ba tare da sani ba ba dan haka ba Allah ya ce da mun muku izini wallahi wannan abin da suka yi ba ku ba ma hadaya suka hal Allah ya ce to ba dan mu'mine da suke ciki ba ashe wannan aya tana tabbatar mana idan Allah ya nufin zai saukar da wata fitina a cikin al'umma idan akwai mutanen kirki sai ya fasa. Da Allah mun fahimci wannan matsala? Misali, ina sha faɗi gurin karatuttuka da yawa. Idan Allah ya nufin zai saukar da musiba a gari ko a ƙasa, sai Allah ya ce wa mala'iku, shi fa ya sani sai ce ku duba a cikin bayina akwai gun da ake karanta littafin Allah. su mala'iku Allah ya buɗe musu taswira sai su ce gu kaza ana karatu gu kaza ana karantar da yara kaza gu kaza ana karantar da yara kaza gu kaza duk sai su faɗa wa Allah sai ce to albarkacin wannan zance nawa mai tsarki duka na yafe musu sai a fasa saukar da azaba don Allah anan ƙananan yara da waɗanda suke karantar da su manya waɗanda ba sa wannan aikin ba su ci albarkacin waɗannan yaran da masu karantarwa ba to haka Allah zai fasa azabar shikenan sai a bar mu cikin rahama mutum ya tashar holiyarsa yana sako kuma yana samun ni'ima yan daga ubangijinsa saboda albarkar da ta shafi wasu ainihin daga cikin bayan Allah wanda shi bai sani ba to shi yasa Allah ya ce wallahi ba dan mazaje ma abinan mu'minai ba da kuma mataye mu'minai yace wallahi da mun muku izini to ba ku san su ba ba za ku iya gane su da wata siffa ta imani ba sai ku je ku shiga ku take su ma'ana ku kashe su kuma ku samu zunubi ba tare da ainihin sani ba shi yasa Allah tabaraka wata'ala ce to ba mu muku izini akan haka ba ai lam yu'zana fihi hina izan shi yasa aka hana su ainihin umarni a wannan lokaci Allah ya ce li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'u dan Allah ya shigar da wanda ya so cikin rahamarsa ma'ana kal mu'minina al mazkurina kamar wa'anda aka ambata daga cikin mu'minai Allah ya ce law tazayyalu da a ce za ku iya tantance su anil kuffari ga barin su kafirai la azabana allazina kafaru minhum wallahi waɗanda suka kafirta daga cikin su Allah yace wallahi kun ga sai da Allah ya rantsuwa yace wallahi da mun dandana musu azaba min ahli makkata hina idin a wannan lokaci bi an nu'zina lakum zami muku izini fi fatahiha da a lokacin kenan kun ga ba yaki suka fito ba ba kuma makamin tare da su amma Allah ya sanya da za su samu makamin sai ce wallahi da mun muku izini ku bude ta atake wato a bude ta da karfin tsiya amma sai Allah saboda jin kai sai ya bar su dan ilimin sa ya gabata cewa ya san za su miƙa wuya sai yan tsiraru wanda ba a rasa ba Allah ce da mun sa su da an dandana musu azaba azaba wacce ta yake abinan azaban alima da mun dandana musu azaba wa'annan da suka kafirta azaba mai radadin gaske sai Allah ya ce har yanzu iz ja'ala
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها na'am وكانوا أحق بها وأهلها mm.
وكان الله بكل شيء عليما Allahu akbar Allah ya ce ala lokacin da shi Allah ɗin ya sanya allazina kafaru wa'annan da suka kafirta wato ayabina izja'ala allazina abinan kafaru fi qulubihim alhamiyata ko ma'ana al'anifatu min abinan min shay'i wato sai aka sa musu ta da karan hanci da kishi irin na kabila da kishi irin na gari ba kishin addini ba suka ta da karan hanci wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hamiyatul jahiliya kishi irin na ainihin me irin na mutanen farko wato kishin da babu dalili cikinsa amma kaga a musulunci ai akwai kishi irin na addinin musulunci don tsare mutuncin kai amma yanzu wancan abin da suka yi tsare mutuncin kai ne a misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga madina wato yana son fito mana da matsala da ya shiga madina ba ya zauna da shugabannin kabilu daban-daban ba ya ce ku zauna mu yi addini kowa ya yi addinin sa ban ce tilas kowa ya yi addini na ba amma ina son mu haɗa kai kada wani ya shigo madina fita wajenmu ya ci nasara a kanmu duk wanda zai shigo mu haɗa kai mu yake shi yanzu wannan kishi ai kun ga na amfanar me na amfanar kai da addini ne shi a musulunci ba laifi ba ne ku zauna ku haɗa kai ku tsare mutuncin garinku sannan kowa ya yi addininsa amma fa shi ya san hikimar da ya sa ya haka don Allah ya faɗakar da shi da ya ce ba zai tilasta masu ba to ai gaba ɗaya ma daman Allah ta yi la'iki rahafin dini ko? ka ta bayyana rushid min algayi ko? to haduwa zuwa ƙarshen aya kinan tun da yin addinin ba dole bane to akwai wata hanya guda ka zauna lafiya karka taɓa masu addini idan ka za ka taɓa su to a nan babu zancen mai babu zancen zaɓi za a yaƙe ka za kuma a kashe saboda haka wannan irin wannan kun ga ba wai kishi ne na jahiliya ba a'a kishi ne na tsari na addinin musulunci abinda mutum ya kamata ya tsare kansa wato ka haɗa kai da wancan ka haɗa kai da wancan mu taimaki junanmu mu yi kaza saboda karuwar mu ta kaza mu yi kaza saboda kaza mu bar kaza kuma saboda matsala iri kaza wato ku kuka san me yake damun ku a wannan environment or society din ku kuka sani sai ku ainihin zauna sai ku ga menene maslaha sannan idan wani fita waje zai zo wanda irin alkhairi ya zo muku da shi kamar yadda annabi ya fito daga madina zai shiga maka ai ziyartar ɗaki ya zo girmama ɗaki yake to tunda suna girmama ɗaki in dai da gaske suna girmama ɗaki to me zai hana kuma su hana shi shiga dala mun fahimci magana kun ga ya zama kishi na jahiliya kenan domin idan da kishi suke na shari'a tunda ya zo zai girmama ɗakin da suke kewayawa to ya kamata su bar shi amma suka ce ba zai kewaya ba Allah ya sauwaƙe shi ne Allah maɗaukaki yake gaya mana ya ce waɗannan ya da suka sa'iwa da izija ala abinan izija ala lalzina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatul jahiliyata yayin da Allah ya sanya ko su abin ya sanya ga waɗannan da suka ainihin kafirta a cikin zukatansu wani kishi marar amfani wanda yake da ta da karan hanci da neman fitina ta ba gaira ba sabab وهي صد النبي صلى الله عليه أو صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام suka hana su isa masallaci to wannan dimuwa wannan rashin kwanciyar hankali wannan girgizar zuciya da sahabbai suka samu da annabin rahama fa anzalallahu alaihi abinan ala rasulihi wa alal mu'minina sai Allah ya saukar da ainihin kwanciyar hankali akan manzansa da sauran mu'minai fasalihuhum ala an ya'udu min qabil sai suka yi sulhi cewa to wata shekara za su dawo wayal haquhum min alhamiyati ma lahikal kuffar hatta yuqatilu malai yake wayal haquhum min alhamiyati abinda isame su na wannan kishi din daga kafire ko bakin ciki ko damuwa din ya same su yace to su ma wayancan haka zai same su domin za a yake su wa alzamahum Allah ya ainihin lazumta wa su mu'mine kalimatat taqwa Allah ya sanya musu ainihin mai tsoron Allah ma'ana ya sanya su ko ya lazumta musu kalmar taqwa din ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa udifat ila taqwa li annaha sababuha wai an danganta ta ko an raba ta da cewa kalimatul taqwa din domin kalmar la ilaha illallah ita ce take dalilantar da dukkan wani tsoron Allah idan ka ce la ilaha illallah to kamar kana cewa ba zan yi komai ba sai abin da Allah ya ce ba zan bar komai ba sai abin da Allah ya ce a bari shine ma'anar la ilaha illallah sai Allah ya ce wa kanu a haqa biha daman su su suka fi cancanta da ita li'annahum jadaru bi zalim sun cancanta da hakan da fi ilmin lahi daga ilimin Allah min al-kufari daga su kafire su kafire kenan ba su cancanta da kalmar la ilaha illallah tunda sun ki sun ce suna girmama ɗakin Allah kuma sun hana annabi da sahabbai wanda suka zo girmama ɗakin Allah sun hana su su kewaye ɗakin Allah li'anna Allah ta'ala ikhtarahum lidinihi don Allah ya zabe su da addininsa wa ahlaha kuma daman su iyalan kalmar la ilaha illallah ne wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance ga kowanne abu masani ne ay lam yazal muttasifan bi zalika wa min ma'lumatihi ta'ala yana daga cikin ilimin Allah ko abinan wato iko na Allah da sanin hakan annahum ahalaha su mu'minai sune iyalan la ilaha illallah wato ma'ana su suka cancanta da ita da Allah yake wa alzamahum kalimatat taqwa din sai Allah yake laqad sadaqallahu
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم والمقصرين لا تخافون الله أكبر فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka yace laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya Allah ya gaskatawa manzansa mafarkinsa bil haƙƙi da gaskiya ai ma'ana bil amri sabiti shine kamar yadda ya tabbata cikin hadisai ainihin a cikin ainihin wato amru yana cewa inna nasan yaquluna inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam eh wato tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu ai cikin hadisi ya tabbata annabi ya faɗi wannan ko cewa da ummuna aisha ta tambaye ta ce ya rasulullahi kana yin bacci sai ya ce ta namu abin nan ainaya au ainayya wala ya namu kalbi ya ce ya aisha ya ce idona yana bacci amma zuciyata ba ta bacci ma'ana koyaushe zuciyata a faɗake take ba ta da aiki sai bautar Allah ƙala amru ya ce sami ito ubaid bin abinan bin umairi ya kulu yana cewa innar ru'uyal anbiya'a wahayi yace ai mafarkin annabawa wahayi ne ya ce in ba ku yarda ba Allah ya ce cikin ainihin mai suratun safati Allah ya faɗi maganar da annabi Ibrahim ya faɗa ya ce inni ara fil manami anni azuma kuka ko fanzur ma za tara kun ga wancan a mafarki Allah ya nuna masa amma a zahiri haka abin yake Allah ya gwada masa ya ga yanzu tunda yanzu wannan ɗanasa ya kawo lokacin amfani kuma Allah ya lura annabi Ibrahim yana jin daɗin haɗuwa da wannan ɗan nasa annabi Ismail yana jin daɗin haɗuwa da shi gashi har sun haɗu har sun fara gina ɗakin Ka'aba bisa umarnin Allah yanzu kun ga ya san amfanin ɗansa dacen shi kaɗai yake ta karamniya yayi nan yayi nan yayi nan yanzu kuma Allah ya haɗa su da ya ga irin ta goma shi da yake da ɗan yake a gonsa Allah sai ya jarraba shi sai ya ga wai irin wannan ƙaunar da ike wa ɗan yanewa Allah haka ma'ana in Allah ya umarce shi da wani abu ko da zai ɓata masa rai zai iya barin wannan abin da yake so ya yi abin da zai daɗaɗa wa Allah rai sai Allah ya nuna masa ya ce wannan ɗanka yanka shi kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace inni ara fil manami anni azbahuka yace fandur ma za ta ra yace dana na gani a mafarki Allah ya ce in yanka ka to shi dan annabi ne kuma uba annabi kaga kowanne Allah ya bashi wani ilimi sai dai kawai abin na annabi Musa da Kadir ko lokacin da za su rabu cikin nasiha da imasa ya faɗa masa abubuwa guda bakwai ba za mu kawo su yanzu wannan darasi ba saboda abubuwa ne masu ya koma masu ratsa zuciya amma daga ciki ya ce masa ya kai Musa ka yi challenging ɗina akan kaza kaza kaza ya faɗa masa wannan abubuwa guda uku da suka faru na ɓarke jirgi da kashe yaro da ta da katanga ko sai ce ina son ka sani akwai ilimin da Allah ya bani kai bai baka ba ya ce kuma akwai ilimin da kai Allah ya baka ni bai bani ba to me yasa ba za ka yi haƙuri in baka amsa akan abin da na gaya maka ba shine annabi Musa ya ce kamun nasiha shine ya kawo masa wa'ancan abubuwa guda bakwai kusan go guda bakwai ko takwas bayanin yana nan cikin albidaya wan nihaya Allah tabaraka wa ta'ala kun ga anan ya nuna wa annabi cikin mafarki za su shiga makka kamar yadda ya nuna wa annabi ibrahim ya yanka ɗansa kuma annabi ibrahim ya ɗauki wukaɗin ya ja ya kama hannunsa suka tafi suka fita wajen gari ya je a kan dutse ya kwantar da shi wata ruwaya malama suka ce sai ya ɗan kifa fuskarsa a ƙarƙar ya riƙa ganin fuskarsa amma kun ga sai ya ce ya abatu fa almatu umar ko ya ce ya baba ka aikata duk abin da aka umarce ka satajiduni insha Allahu minas sabirin la ilaha illallah dan Allah in ba annabi bane kuna tsamman haka za ta kasance yace zaka same ni cikin masu hakuri dan Allah karshe abin da yake zan fita na ukar ta ci shi ukar bata ci ba annabi Ibrahim wasu malaman tarihi suka ce wallahi ukar har dutse ta yanka saboda kaifinta saboda Allah ya mata izini ta ci dutsen amma abin mamaki gashi fata mai laushi kuma wukar ta gagara yankawa ya tambaye ta yake cewa mali haza suke me ya samu wannan wuka ba ta kama fata amma ta ci dutse ta ta wukar ta yi magana ta ce Allah ne ya mun izini ya ce in ci dutsen amma fata bai mun izinin in ci ba Allah kai mana muwafaka saboda haka anan mu lura mafarkin da annabi ya yi gaskiya ne imamul bukari ya fitar da hadisi daga ummuna aisha ta ce awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi arru'ya salihatu ai da man da wahayi ya fara abin nan mafarki ya fara an fara masa wahayi ta mafarki ne mafarkai rika yi kyawawa sai aka rika nusar da shi daga nan sai ya ji me yake so sai ya ga ya rika tafiya wajen madina ya tafi kogon hira ya je ya zauna ya keɓu yana ibada idan ba don wahayi ba ne me ya san zai yi a wannan gurin ina san fito mana da cewa wannan mafarkin wahayi don in ba don wahayi ba ne bai san in yaje kogon ya zauna mai zai ba amma sai ya keɓe kansa yake tafiya ya je ya ainihin mai ya zauna yana ibada yana zikirin Allah yadda Allah ya ambata masa shi ne a nan take cewa mafar abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara da shi na wahayi mafarki ne mai kyakkyawa finnamu a cikin bacci fa kana sai ya kasance la yara ru'ya illa mai ja al mislu abin nan mislu falaki abin nan subha yace wal annabi ba zai wani mafarki kyakkyawa face abin zai zo masa kamar wayewar gari wato sai ya ganshi kuma a fili gashi ya faru summa hubbiba ilaihi sai aka so masa ko abin nan alkala a kadaita sai ji baya son zama cikin mutane sai ji so yake rika kadaita daga ainihin ne daga jama'a shine sai yake tafiya ko ban kiratin fa ya tahannasu fihi ya zauna cikin sa yana ibada layali ya darare ya guzurin abinci ya kuma ciri ya dawo zuwa ga iyalansa sannan waye ta zawwada ya sake guzuri ya sake fita sama ya jiwa ila abin nan Khadija ya koma waye ta zawwada li misla ita ma wani lokaci ta ɗebi guzuri ta je ta kai masa wato in ta fahimci guzurin da ya dan kare ta tsiba ita ma ta kai masa na abinci dan ruwan sha ta kai masa wani lokaci shi da kansa in ya bukata ya zo dan bayan kwanaki uku ko hudu duka yana cikin kogon yana ibadar Allah kuma duka dalilin mafarki to a wannan lokaci yana cikin kogo na hira faja'ahul malaku sai mala'ika ya zo masa shine mala'ika jibril fa qala yace masa iqra'a yace kai karatu yace ma ma ana bi qari'in yace ni fa ba ba mai yin karatu ba ba zan yi karatu mu fahimci magana sai ce ma ana bi qari'in yace to ni da bana karatu me zan karanta kamar yana ce ni fa bana karatu me zan karanta ban san me zan karanta ba yace fa akazani fa gaddani hatta balaga minni aljahadu ya ce wallahi ya kama ni ya matse ni sai da wahala ta kai mun matuka ya ce na ji wahala sosai ya ce sun ma'arsala ni ya sake ni faƙala ya ce ikira ya ce kai karatu ya na sake ce masa ma ana bi ƙari in ce ni ba mai karatu ba ne me zan karanta ma'ana ban taɓa yin karatu ba ban taɓa fita gun wani koyon wani rubutu ba me zan karanta ya ce ya sake kama ni ya matse ni sai dan kai matuka wajen shan wahala sun ma'arsala ni na uku tukun da ya kama ni ya ce min ikira'a na sake ce masa ma ana biƙari'in to ana hudu sai ce ikira'a bismi rabbikal a'ala ikira'a bismi rabbikal a'ala ya karanta wayannan ayoyi guda biyar na farko kenan Allah kai mana muwafaka bayan abin da ya faru ya faru ya dawo wajen ummuna Khadija yazo yake cewa dassiruni dassiruni ko kuma zammiluni zammiluni hankalinta ya tashi ta kama ta lullube shi take tambayarsa me ya faru don ka gane mace tana da tasiri a gidanka wallahi in dai mace ta zama mai hankali ce to za ta taimaki mijinta ko akan barna yake wallahi za ta taimake shi ta sanya da za ta nusar da shi ga barin barna ɗin misali ka yi wani aikin banza kuma ta san kai mai aikin banzan ne kuma ita matar kirki ne sai wata musiba ta same ka za ta gaya maka gaskiya kuma ta san ranka zai ɓaci amma ba za ta ji tsoro ba za ta gaya maka ta ce me yasa kake kazawa ne da kana kaza da ka yi kaza kaza ina baka shawari kan kaza ka ga da ba kai kaza ba da kaza ba zai same ka ba ko da Allah ba ta yi kokarin tsamo shi daga halaka ba to ita wannan da ya zo yana cikin wannan firgici bayan ya firgita sosai iyakar firgita ummu hatul mu'minina tace da annabin rahama ya ce ki rufe ni ya ce kashe tu ala nafsi ina jin tsoron kaina mala'ikan ya gani ƙwarin kwatan a ainihin mai asifasa ta mala'ika ya ce ina tsoro a bisa kaina ta ce wallahi ta ce kalla wallahi ma yi ku zi kallahu abada ta ce wallahi Allah ba zai tozarta ka ba kun san abin da ta faɗa masa take ce masa kai ɗin nan innaka tasilur rahima kana sadar da zumunta yanzu wanda baya sadar da zumunta gabansa ya fadi eh ya san abin kirki ne kuma ya ki ko ya ce an yaji ai za a ce masa yana da kwadi to a ce maka kana da kwadai ai kai Allah ya ga zuciyarka ba dan kwadayin ka je ba ko ka je ka je ka sadar da zumunta ta ce masa to kana sadar da zumunta wata hamilul khalla kuma kana ɗaukan wahalhalun mutane ma'ana duwar da kaga ya cancanci taimako kana taimakonsa sannan ta ce masa wata kasibul ma'adu wanda ya rasa mataimaki ka ne masa kaza kai masa kaza kai masa kaza har ya samu ya samu kwanciyar hankali la ilaha illallah matarsa ce fa take kwantar masa da hankali tunda ta ce wallahi ma yukuzika Allahu abadan ko sai take kawo masa dalilai ita ce wata ƙirar zaifa sannan kuma kana saukar bako ka girmama shi ka kiyaye mutuncinsa har ya tafi wata inu alan na wa'ibul haƙa sannan duk irin abin da jama'a suka taru suna yi na gaskiya kana zuwa ka taimaka a yi da kai ba lokacin jahiliya an wani zama ba na ainihin karɓo haƙƙin ma'abocin haƙƙi daga wadda izalince shi ko a cikin maka yake ko a wajen maka yake su larabawa ƙuraishawa sun yadda suka yi wannan zaman annabi bayan zuwan musulunci yake cewa an yi wani zama lokacin jahiliya ice har yanzu ina jin daɗi ina jin farin ciki da wannan zaman da aka yi shine zaman da za a karɓe haƙƙin mutum a ce yau ga wasu al'umma sun yi mitin sun zauna a kan cewa duk wadda aka karɓe haƙƙinsa za a je a karɓo masa kuma a mayar masa da haƙƙinsa in baƙo ne a raka shi hanya ya tafi in mutumin gari ne a ba shi kariya to kun ga tun kafin zuwa musulunci daman annabi aikinsa kenan ta ce duka kana wannan ta ga annabi yana cikin gumi yana barin jiki fandalakar bihi khadija hatta atad bihi ya abinan ila warqatu bin abinan nawfal sai da ta kai shi gun ainihin warqa dan abinan nawfal wato bin asr kenan abinan abdul uzza ibnu abinan ummu khadija kun ga shi ma wancan ainihin malami idan aka biyo sila to yana da dangantaka kuma da ainihin me da ainihin wato khadija kuma sannan in aka ɗauki silarsu su kuma to za su haɗu da annabi wajen kaka na sha ina fatan mun fahimta saboda haka in ka biyo tarihi za ka ga wane ɗan wane wane ɗan wane da sauransu sai ka ga kun haɗu a goka za shi ne bayan sun je ita kadida ta ce wa kana imra'an mutum ne kadata nasara fil jahiliyati shi ya san ilimi na ainihin addinin nasaranci kuma yanzu ya tsufa sannan kuma wa kana yaktubul kitaba al-ibraniyya yana yana rubuta littafi da ibraniyanci wato yaran da annabi ibrahim yayi amfani da shi kenan fa yaktubu min al-injili bil ibraniyati ya rubuta injila da yare na ibraniyya masha Allahu an yaktuba abinda Allah ya so zai rubuta wa kana shaykan kabiran kada amma ya makance fa qala lahu khadija sai tace yabna ammi isma'a min ibn akika kaji ya kai dan bafana kaji daga dan dan uwanka yanzu da Allah mun fahimci kenan akwai alaka tsakanin baban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa da kuma shi warqa bin naufal kenan ko dan ta ce dan dan uwanka yanzu mun fahimci akwai abin nan akwai alaka mai karfi kenan tace kajiya ainihin wato abin nan ya dan bafana fa qala lahu warqa yace ya abin nan yabna aki ma za ta rame ka gani yace ma za ta rame ka gani fa aka barahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai fa qala lahu waraka yace haza namusun allazi nazala ala musa yace ai wannan malaika ne wanda ainihin musa ya ganshi yace malaika ne ai shine wanda yazo wa musa yana fadin haka sai kuma sai suka ga sun kui da kai sai yace ya laitani fiha ya laitani fiha da Allah ku ji kalmar shi waraka fa ya ce ya kai tona cikin wannan matsala jaza'an da irin gajiyawa ta ya ce laitani a kuna hayyan izu ya karu ka ƙaumaka ya ce da a ce ina raye lokacin da mutanenka za su fitar da kai ma faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce a muku rijihun ya ce shin za su fitar da ni mutanen nawa ƙala na ke ƙwarai kuwa sai ce lam ya ati rajulun qaddun bi misli ma ji ita bihi illa udi abin nan illa udi yace ba mutumin da zai zo da sako irin wanda ka zo da shi face mutanensa sun fitar da shi daga gari sai dai in Allah ya nufin halakar da su a lokacin ya halakar da su sai ce da zan kai ina raye yace wa in yudrikuni yaumika yace an suruka abin nan an suruka nasaran mu'azzara au au mu'azzira yace wallahi da zan kai wannan yinin da zaka fito da wannan da'awa ice zan taimake ka taimako mai ƙarfin gaske kun ga yayi imani da shi yace summa lam ya abinan summa lam yunashib waraqatu an tufiya sai bai zauna tsawon lokaci ba annabi suna tafiya an ce dan kwanaki a tsakani kawai sai ya mutu la haula wala quwwata illa billah ga wanda yayi imani yana son zai taimaki annabi ya san abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne amma da kike tafiya da addini na Allah ne sai Allah ya karfe shi kawai wato yana nuna wa al'umma ko ba wancan mutumin shi Allah zai taimaki addininsa kuma yanzu bai taimake shi ba da Allah? Allah kai mana muwafaka saboda haka anan shine anan Allah yake cewa laqad sadaqa me laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi ko eh ai ma'ana an ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nawmin amil hudaybiya kenan qabala khurujihi kafin ya fito daga hudaybiya din kenan annahu ya dakulu makkata zai shiga makka huwa wa ashabuhu aminina wa yuhalliquna aw wa yuhliquna wa yuqassiruna fa akbara bizalika ashabahu ya bayyana sahabban salabari fa farihu suka farin ciki falamma karju ma'ahu wa sadduhum al-kuffar amma yayin da suka fita kuma sai gashi kafiran sun tsare su wa raja'u suka dawo wa shakka alaihim zalika hakan yayi musu kunci wa raba ba'dul munafiqina wa kadar qulubu taz'aju fa anzalallahu sakinatahu alaiha kama ta kaddama min awwali sura kenan bil haqqi malam yace wannan al'amari yayi daɗi ga munafukai abinda igirgiza zukatan ainihin su mu'minai din to su munafukai abin yayi musu daɗi ya sun ji daɗi har ma ta wani bangare da ba a yaƙi annabi ma suka ɗanyi baƙin ciki kun san dalilin baƙin ciki shi shugaban munafukai a lokacin an yi wani mummunan yaƙi kafin zuwan annabi madina wato kafin ya hijira an yi wani mummunan yaƙi da aka samu sulhi yanzu shi ne zai zama shugaban ƙabilu na ainihin ɓangaren abin nan na ɓangaren abin nan wa'inda suke madina cikin garin madina ɓangaren ainihin yahudawa kenan zai zama shugabansu sai kuma kwatsam annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya umarce shi ya yi hijira ya dawo madina to zuwan annabi kuma sai ya zama kamar shi ya rushe masa wannan ne shi a tunaninsa da zai zama shugaba to yanzu kuma yanzu ga shugaba ya zo min indillahi to an ce daga ɗaya daga cikin matsalolin da yake gaba kewa annabi munafurci yana daga cikin wannan rasa matsayin da yi wadda da ya ba annabi kuma da zai samu matsayin da yake sama da wannan bau ga abu safiyanu ba ya ce kai to ice da na yi imani da wuri mana kamar yadda ɗana mu'awuya ya yi ya ce yanzu mu'awuya ya samu matsayi sama da yadda nake tunani kasan jinin sarauta Allah ya sauwake saboda haka a cikin wannan mafarki ya ce la tadkhulanna masajid al-harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usuhum za su shiga harami za su je su kewaye ɗakin Allah suna masu aski suna masu sausayi yace la takafuna kuma ba za su ji tsoro ba fa alima shi Allah ya sani fi sulhi a wannan sulhin da suka yi malam ta'alamu abinda ku ba ku sani ba wato ma'ana ko annabi da sahabbai duka ba su sani ba faja'ala min duni zalika yace fatahan qariba kuma Allah ya sa buɗi da za su samu na garuruwa da ganima da arziki daban-daban da zai rika bullo musu fatahan qariban wanda yake buɗi makusanci sai Allah yace fa abin nan huwal ladhi arsala rasulahu والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله hmm.
وكفى بالله شهيدا Allah shi tabaraka wa ta'ala shi ne fa ya aiko manzansa da shiriya da aldi- da addini na gaskiya don ya bayyana addinin nasa na gaskiya aladdini kullihi ga dukkan sauran addinin. Ai, ala jami'i baƙil adiyani, waka billahi shahidan, Allah ya isa ya zamo shaida, annaka mur- abin nan mursalin cewa kai fa aikakke ne, bi ma zukira da abin da aka ambata, kama ƙala ta'ala Muhammadun Rasulullah, محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam.
الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Mm.
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Allahu akbar.
فيما هم في وجوههم من أثر السجود Na'am.
ذلك مثلهم في التوراة Mm.
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآذره فاستغلظ Mm.
فاستغلظ فاستوى على سوقه يكسب الزراع ليجل به الكفار Allahu akbar.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما barakallahu fikum kun ga hikima ta alqur'ani ko yanzu da Allah in banda mutum yana karanta alqur'ani karanta wannan ayar sai ka dubulbulce wallahi saboda jin irin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara sannan ga ta ayar da tsayi Allah kai mana muwafaka Allah ka dora mana ayyukan mu kan mizani Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ne yanzu Allah ya shaida da kansa manzansa ne ko? To ko mu shaida ko kar mu shaida tunda Allah ya shaida ai mun yi shirme ko? Allah ka shaida mun shaida annabi Muhammad manzan ka ne. Allah ka raba mu da sharrin shaida. Wallazina ma'abinan wallazina abinan ma'ahu. Mal gurin na haka yake. Wallazina ma'ahu ko? Eh na'am na'am. Wallazina ma'ahu ya'ani ashabuhu minal mu'minina wannan da suke tare da shi wato sahabbansa daga cikin mu'minai ashidda'u ai ma'ana ghilazun masu kaurin fushi ne alal kufari kan kafirai la yarhamunahum ba sa jin kansu ruhama ubainahum amma masu tausayi ne tsakaninsu suna da jin kai tsakaninsu wannan yana tausayin wannan wannan yana tausayin wannan shi yasa Allah yake asabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ku duba karshen ayar Allah yake radiyallahu anhum sai yace wa radu anhu ko Allah ya yarda da irin biyayya da suke yi da sayar da ainihin kansu da ainihin dukiyarsu komai nasu sun bayar akan addinin Allah ya ci gaba su su mutu Allah ce ya yarda da irin wannan biyayya ta su sannan su kuma sun yarda da sakamakon da Allah zai musu shine gidan aljanna to da Allah yanzu haka muke kaji kana son wancan kana son wancan kana son wancan kuma yadda baka son masifa ta shafe ka baka son ta shafi wancan wallahi mu tafi mu gyara ba banza wa'ancan suka sami yabo ba Allah ya ce su wa'annan ruhama ubainahum tarahum zaka gansu ayyuhul mukadibu ai tabasuruhum ruk'an sujada suna da yawan sallah halani kenan yabi ta gona fadalan min rabbi abinan min Allah suna neman falala daga ubangijin su waridwana da yaddar Allah Allah ya ce simahum zaka ga alama alamar su fi wujuhihim a fiskokin su kana kallon su zaka gane musulmi wa huwa nurun wa bayadu shine wani haske zaka gani da wani fari ya arifuna bihi fil akhirati ba irin alamar da mutane yanzu suke magana ba wai a sallah kaga goshin mutum yayi baki ba irin wannan Allah yake magana ba manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ba ya cewa abinan sahabbai suna zaune daga ciki kuma Abu Huraira yana gurin yace wanda yake son adansa ya karu a wajen alwala to ya ainihin yi kokari ya kara misali ainan ne gaba ce wannan tsugurgumar ai ita ce gaba ta alwala ko malaman fiqahu suka ce a shigo da ita cikin alwala shi yafi kewayuwa ga barin kokonto amma iyakar tsugurgumar shine gabar wato iya farilla ko to saboda haka da annabi yace wa yake son adansa ya karu to ya kara zurfafa alwalarsa sayyidina abu huraira sai yake kawo alwalarsa hannan yake wankewa hannan idan ya zo wanke sawunsa ai idan sawu ne gaba ko to sai ya zo har rabin ƙauri to a nan abinda isa na kawo wannan hadisin kafin mu fitar da wannan annur ɗin shine wasu mutane kuma abin mamaki malamai ne wasu suke cewa wai wancan aikin abu huraira ne an fahimci maganar da nake nufi wai sai a ce wai wannan ƙarin alwalar wai aikin abu huraira ne amma abu huraira da son zuciyarsa ya yi annabi ne fa ya ce wa yake son adansa ya ƙaru da Allah kai ba ka son adanka ya ƙaru ku ba ka son adanku ya ƙaru mu ba ma son adanmu ya ƙaru sannan don mun yi kuma sannan shi kenan sai a ce mu ne muka ƙirƙira aiki annabin rahama ne fa saboda haka wasu a ce wai aikin abu huraira ne ba ya subhanallah wallahi abu huraira baya aikin son zuciya hadisan manzan Allah da suke kwakwalwarsa kadai sun ishe shi aiki saboda haka hasken da ake magana ranar alkiyama al'ummar annabi za ta tashi hadisai ne ingantattu sun yi magana ba irin wannan ainihin alamar baki da ake yi na ainihin goshi ba da wasu suka kaddara shi ne a'a nurin wa bayadun saboda haka annabi rahama aka ce ya zaka gane al'ummar ka ranar alkiyama yace zan gansu gurran muhajjilina ko masu hasken wanji min asarul wudu'i daga guraban alwala yace zaka gansu kogoshin su yana kyalkyali yana haske alamar sun yi ainihin sallah sun yi sujjada ba irin wannan bakin bane shi yasa anan malam yace wa huwa nurun wa bayadu wannan kan ai baki ne ko Allah ka samu dace sannan yake cewa min asir sujudi wato ranar alkiyama din gurbin da kake sujjada ne zai tashi kamar fitila mai haske da baka taba ganin irin ta ba lokacin da za a ketare siradi mun yi kada karatu akan wannan wani darasi da ya gabata kafirai za su ce naqata bismin nurikum ko za su faɗa mu ne haka saboda siradin duhu ne kuma wallahi kowa a haka zai wuce sai Allah ce a kelar ju'uwara a kumfalta mai sunura ya kuma ku koma su ma a can baya suka samu hasken kuma ku koma ku je ku samu akwai halin komawa babu wallahi kenan wannan hasken kana tashi ranar alkiyama zai fara aiki tun akan haura siradi kenan ko Allah ka sanya mu cikin su ya Allah saboda haka anan min asr sujudi kowa zai tashi da wannan hasken amma al'ummar annabi qala al-baqai yake cewa wala yazunnu ko kuma eh wala yuzannu anna min si abinan siyama ma yasana'uhu ba'd al-mura'ina min asr abinan hay'ati sujudi fi abinan fi jabahati yace ni fa bana ganin abinda mutane suke fadi na alaman nan wacce take faruwa wadda masu nunawa a sallarsu suke nunawa ko kuma mutum ya je ya ta goga goshinsa har yayi ainihin ne har sai yayi baki wai dan a gane shi yana sallah to sallar awa kakewa Allah kakewa ko awari wanda kake yi dan shi ya gani ina neman sakamako kake to sai kawo halar da kanka Allah ya ce zalika wa'annan mutane masaluhum fit tawrat daman misalin su kenan a cikin injila ma wannan yana tabbatar mana da cewa siffar mutum a cikin injila ta fito dama haka kuma a cikin attaura sai Allah ya buga misali ya ce kazar in aka raje shada a hukum kamar ainihin shuka ne da ta fita yan kanana ka je kayi shuka bayan kwana biyu in ka koma zuwa ina zaka ga ta fito in aka iska mai karfi ba rufe ta za ta yi ba saboda rashin karfinta imamul katada ya ce ƙabina yake cewa a sahabu muhammadu fil injili makatubu annahum sai ya kirju ƙaunu yun bituna na batar zar'i ya ce akwai wata al'umma ta annabi ahmadu kenan za su zo za su rika tsira kamar yadda shuka take tsira haka za su ga suna tsira wallahi za ku sha mamaki gaban wuraren da ake ga na kafirai ne za ku ji sun yi helar musulunci wallahi duk kafircin za a yi helar musulunci don ainihin ya ce abin nan sai ya karju kaumin abin nan yambituna nabata ko abin ay nabata zar'i za su fito kuma ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yanzu ba gashi an fara ba dawo kafin ka je ka ji bin wa'azi ba ai sai ka sha wahala ko amma ya gashi yanzu unguwanni cikin garuruwa kauyuka ko ina ko ana ta karatu to gaba sai ya ninka haka yace to kamar haka ne kamar wannan shuka ne fa azara ma'ana lokacin da shukar ta fito yar karama mai rauni fa'azara kuma sai ta karfi wa a'anahu shi mai gona yana dan taimakon ta yata da ita ya dan tura kasa yayi waye ko fasagalaza sannan ta yi abin nan ta tsayu fastawa ta daidaita ala suqihi a bisa kan karanta saboda haka ya ujibu zarra a lokacin nan da shuka take wannan ta kawo tudu kamar iya gwiwa da Allah waye in ya shiga gonaki ko baka da gona kana kallo kai farin ciki kaji kai ni ma da na samu guri da na yi noma wallahi wannan lokacin ka shiga ka gani ko ba ka noma sai ka yi sha'awa ka ga yadda iska take kada amfani yana juwa ya kore shar in da ganinka yana limshi-limshi sai ka samu kuma ganinka ya buɗe ya ujibu zara a kenan ai ma'ana zara'ahu wannan shukar da take bashi mamaki li husnihi saboda kyansa misalu sahaba to haka misalin sahabbai suke lizalika li annahum bada'u fi qillatin wa da'afin sahabbai sun fara cikin karanci da rauni ko ba haka suka fara ba kamar yadda shukar ka ta fara cikin karanci da rauni iska ta taso a rufe wani sai ya maimaita shuka sau biyu ko in Allah ya tsaye da ruwa kuma ma'ana aka sa ruwa ya zauna sannan shukar kuma sai ta tashi sai ka ji wani lokaci ya ce ka bari mu je hatsin nan akwai dan saura na ga yana dan dago rairayi sai a je kuma ana ta dan noma ana fuffutar da shi in an samu sati ɗaya yayi yawa sai ka je ka samu hatsin yayi kyau to haka sahabbai suka taso da rauni ba ƙarfi amma sai Allah ya karfafa su yadda ya karfafa shuka a gonar manomi Allah kai mana muwafaka Allah yayi haka ne li yagiza bihimul kufara eh dan ya ainihin me dan ya tafiyar da ainihin me ya ainihin dora su kafirai da abin da suke kudircewa a ransu na na kiyayya da suke wa mu'minai din Allah yayi haka ya karfafa mu'minai dan ya kimsa musu ainihin haushi wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati Allah yayi wa'adi ga waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ya musu wa'adi da aljanna da wata gafara da lada wadda ita aziman mai girma Allah kai mana muwafaka Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuran mu akwai tambaya ne na na amin da ikon Allah sarki Allah ya saka da alkhairi to wannan bawan Allah Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka yaye masa abin da yake damunsa Allah kai ka san irin matsalolin da suke jikinsa ya Allah kuma ka san abin da yake tattare da shi na bukata Allah ka biya masa kuma eh, cikinmu nan da yawa duka akwai marasa lafiya haka dai ake ta jurewa ana tafiya kawai Allah muna roƙonka ya Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu Allah ka cika musu ladan jarraba Allah muna tawassuli da abin da muka karanta ya Allah wanda duke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah muna roƙonka ya Allah karka sanya mu cikin tababbu ya Allah Allah ka cika mana ladan mu ya Allah Allah ka sanya mu cikin wanda kake gafartawa cikin wannan wata mai albarka ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin